أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله قد رفع قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وشرح له صدره ووضع, ووضع عنه الوزرة ورفع له ذكره وأن وإن من أعظم الكوافر وإن من أعظم الفواقر وأشنع الجرائم أن يتجرأ لسان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مقام سيد البشر صلى الله عليه وسلم بالسب أو الاستهزاء فلا إله إلا الله أيها الناس قد أجمع علماء المسلمين قاطبة على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو إلحق به نقصا فهو كافر مرتد وإن كان مكرا وإن كان مكرا بكل ما أنزل الله فيا سبحان الله يقول تعالى ذكره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا الآية فجعل الله أذى الرسول صلى الله عليه وسلم سببا للعنة والخلود في العذاب فيا سبحان الله أيها المسلمين الكرام فجمهور العلماء الأمة ذهب إلى أن السب أن الساب يقتل حدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حق حق لآدمي لا يسقط حتى بالتوبة في أحكام الدنيا فيا سبحان الله أيها المسلمين الكرام سجل سجلت سجلت سيرة النبوية والتاريخ الإسلام عددا من القصص التي نفذ فيها حكم القتل بحق من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عاتبه رضي صلى الله عليه وسلم نعم أو أذاه بشكل متعمد أيها الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه أيها المسلمين الكرام ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي جعل المنية طر للعباد والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أعلن أن العلماء ورثة الأنبياء ‘yan wani a cikin musulunci duk da cewar an ɗan ƙara yanni minti kamar biyar zuwa bakwai na taƙaita kudubar na rage ta saboda ainihin wato fa'ida bayan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yabo da suka cancanta ga shugaban halittu wato shugaban halittu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda rana ba ta taɓa haska abin daraja kamarsa ba ƙasa ba ta iya ɗaukan nauyi na nauyin daraja irin ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam har cikin annabawa amincin Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbai da waɗanda suka bi minhajin manzon Allah har tashin alkiyama kuduba ma yau bayin Allah tana da alaka da darajar manzon Allah da kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakika fitina ta bayyana a cikin al'umma bayan haka mu sani ya manzon Allah ai wato ya al'ummar musulunci mu ji tsoron Allah mu bi shi da takawa mu sani lallai Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ɗaukaka darajarsa ya tsaga kirjinsa ya sanya imani imani na fil azal da babu rabon shaidan a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye masa duk wani wato nauyi na isar da sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lallai Allah ya ɗaukaka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka ambatansa har tashin alkiyama lallai mu sani daga cikin mafiya girman girman mafiya girman wato a azamul fawaqir mafiya girman bala'i da masifa da duniya ta taba kallo me wannan shine cin mutunci ko cin jarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ba taba kallon bala'i ba irin in an taba janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasantarsa mai daraja ta daya mai daraja ta farko a gaban fadar manzon Allah fadar Allah subhanahu wataala lalle mu sani duk wanda ya janibi haka babu wata basifa mafi girma mutun ya bugi kirji Na'am, ya samu harce na bukar kirji da zai ci mutuncin manzon Allah ko ya ci mutuncin matsayinsa shugaban alhalitta ko ya masa izgilanci wannan malaman musulunci suka ce ya kuku su gani mai bayan Allah. Ajma'a ulama'ul muslimin gaba ɗaya al'ummar musulmai wato wato wato ahlus sunnatihim ahlus sunnatihim wa ahlus shi'atihim da ma'abota sunnarsu da ma'abota shi'arsu sun yi ittifaki duk wanda ya taba janibin manzon Allah kashe shi ake haddan. Na'am, kashe shi ake yabar duniyar Allah, wato yabar duniyar da wato Allah ya shimfiɗa ta duniyar Ubangijin manzon Allah dole a kashe kaka koma lahira. Wannan ita ce ƙa'ida ta malaman musulunci. Malamai mu sani, lallai a sani duk wanda ya janibu ya wato ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibanta shi ko ya riskarwa manzon Allah wani shashi na wato na ƙasa da gami da manzon Allah malamai suka ce fa huwa kafirun murtaddan bi ijma'il muslimin al-umma wato wato wato muslimin al-umma wato a taron musulman duniya suka ce kafiri ne arne ne ba da alaka da musulunci in ma musulmi ne kai ko da ya raya yayi imani da dukkanin abin da Allah ya saukar manzon Allah arne sunansa ba shi ba ma arnantaka ba kawai sai an mika shi lahira sai ya bar duniya malamai suke cewa Allah da kansa ya bashi wato kariya Allah ya ambata a cikin alkurani yake cewa lallai waɗannan da suke cutar da Allah na'am suke cutar da manzon Allah anan tambaya ita ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu wanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah ka isa hal yastati'u ahadun an yu'zi Allah wa yu'zi Allah akwai wanda yake da iko da zai cutar da Allah ne la ahadun to limadha qala Allah yu'dhi Allah me yasa Allah ya amma amfani da wannan ibara yake cutar da Allah saboda cutar da manzon Allah cutar da Allah ne Allah ya bada matsayi a manzon Allah irin matsayin da ya bawa kansa wakilin manzon Allah ban wakilin Allah a ban kasa shi an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ka cutar da shi ka cutar da Allah in ka fusata Allah wato in ka fusata da manzon Allah ka fusata Allah in ka cutar da manzon Allah ka cuci Allah na'am in ka wulakanta manzon Allah ka wulakanta Allah Allah ya ɗauke nasa shi mai haƙuri ne, ya kira kansa Halim, saboda shi ne shugaban halittu, shi ne Algafur, shi ne Arrahim, amma akan manzon Allah ce babu gafarar da ta karbe ka sai ka tafi lahira. Ba wata tuba da ta shafe kan kasa yi manzon Allah sai ka je lahira. Wallahi sai an kashe ka haddan. Shi yasa malaman musulunci suka ce, ya ku al'ummar musulmai innal ladzina yuzuna Allah wa rasula lalle wanda suka cutar da Allah suka cutar da manzon Allah suka nasabta masa siffar da bata dace da shi ba ta nakasa ko ta waya ta sigar isgilanci na'am la'anahumullah Allah ya tsine musu albarka me la'antar Allah a nan duniya duniya da lahira Allah zai hana ka rahama zai hana ka jin dadi zai hana ka kwanciyar hankali a lahira in ka shiga wuta a wutar na'am fi darkil asfal minan nar sai ka kasance karkashin wuta wallahi duk ce ta mai ceto bai iya kwatar ka duk kwatar mai kwata bai iya kwatar ka gaban Allah dan ka taba manzon Allah da Allah ka taba akwai yiwuwar Allah ya fi ma bayan Allah mu sani ayuhan nas malaman duniya sun tabbatar da cewa lallai duk wanda ya wato wato wato hukuncin asabba wato hukumu sabbi wato hukuncin wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yuqtalu haddan kashe shi ake haddi ba a sanya bala kuma a sani la yasqutu hatta bitauba wannan hukuncin bai sauka a kansa koda ya tuba na'am a cikin hukuncin duniya da sai an mika ka lahira lalle musulmai mu sani tarihi ya sajjala mana ya dauko mana hoto ya mana wato ya recording shine sajjalatu tarihul islam tarihin musulunci ya ɗauko mana hoto ya mana bidiyo na me na waɗanda suka zagi manzon Allah a rayuwarsa da bayan wafatin manzon Allah yadda suka yi akwai shi a cikin ba na yanke saboda lokaci a yi wannan musani daga cikin kisar akwai ka'ab bin ashraf ka'ab bin ashraf kana sha'iran yahudiyan yajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa yasubbuhu sallallahu alaihi wasallam na'am ya kasance mawaki ne ba yahudi ya kwarance da larabci dan dan madina ne yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waka ya cuci manzon Allah ya mazambo ya ci mar mutunci na'am manzon Allah tsabar yadda aka masa Allah ya mar wahayi yace na'am ya rasulullah wannan bawa ka bin ashraf yana cutar da ni ya cutar da kai na'am ka ba da umarni manzon Allah yake cewa malli malli bi ka bin ashraf waye zai isar min man yakfini sharra waye zai isar min akansa wa zai kashe min shi yana da aljanna akwai sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabura daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in bara lahu sahabiyu wani matashi a cikin fadar manzon Allah in bara ya zabura irin zabura da zaki yake shine in bara ya zabura na'am ya tafi waye wannan sahabi Allah ƙara masa yadda shine Muhammad bin Musailam muslima ya zabura da shi da wani taron sahabbai suka je fatamakkanu fatamakkanu minhu fahalakuhu suka samu dama suka sare masa kai kuma aljanna ta tabbata a gare su na faɗa a cikin kutuba babu lokaci lalle mu sani akwai wani mutumi makaho yana da mata wato ummu waladihi ko ummu auladihi uwar ƴaƴansa ne wato uwar garke kaga uwar gida ko ko wacce zaka shika ma ina banda ita to uwar garkensa ne uwar wato wato uwar iyalansa ne tana wato tana cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji saboda munafika ce irin wannan munafikai muna da su wai su mustashriqun wato orientalist sun shiga wato sun shiga an an waye kwakwalansu da philosophy sun ga wai zaman lafiya shine sai hada kai da arna sun haɗa kai da kafirai wai in ka ce arna ma wai ka zama wai na daban wai ka tada husuma wai ba a ce musu arna an juwa kafiri alkufru bi ma'ana kalmatul arab kalma ce ta larabci kalmatul arabiyya kalma ce ta larabci kafirci yaran hausa abin da ya sani shine arne duk arne wanda baya kallon gaba da sallah sunansa arne a yaran hausa ƙarya ne saboda ka arna ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabi makahu matarsa tana da ciki ga ‘ya'ya, wata rana ya hana ta ya hana ta taƙi hannuwa, ya ɗauki wato saifan ƙasiran wani takobi, amma guntu malamai suke cewa lauji ake nufi, laujen yankan ciyawa mai kaifi. Ta zagi manzan Allah a kwanciya suna kwance, ya rasa abin da yake daɗi ya hana ta ta ci gaba da yi. Ta yi bacci ya ɗauko wannan laujen, ya kafa a cikin ta ya kifa kansa, fattaka a alaihi, ya jingini nauyinsa a kansa ya ɓulma cikinta, ya farka cikinta. falamma wasarar kabru ilan nabi sallallahu alaihi wasallam labari yana isa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji me ya faru manzon Allah ya faɗa cikin bakinsa da baya ƙarya jibril sai kodawa yake faɗa yace musu me ishhadu anna damaha hadarun yace kai ku sai da mala'ika sun sai da Allah ya sai da jinin ta ya tafi a banza an kashe banza latal hadiyya babu diya akan akan jikinta babu kisasi auka makalan nabi sallallahu alaihi wasallama akwai wato wato apak akwai abi apak wato abu apak al-yahudi shi ma salim bin umair ya zagi manzon Allah ya kashe shi ba tare da ya samu command daga manzon Allah ba wasu sai su fito wasu malamai ne wasu waye wai bari sai daidaita ku wai shikenan don't take the laws into your own hands is is very bad you are agitating terrorism on earth kuna kuna kuna kuna kuna ana ana ana agitating wa terrorism a bangasa wa ya gaya ma wato hukunci Najeriya ne za mu hukunci ka taba gani wanda zaki manzon Allah aka masa hukunci a Najeriya ka taba gani wanda aka raure shi wallahi tallahi wanda zaki manzon Allah ku kashe shi bari kashi duk wanda ya alfarma akan manzon Allah Allah na mar alfarma a duniya wanda ya alfarma manzon Allah Allah zai mar alfarma a lahira wallahi ko kafiri ne kai manzon Allah alfarma wallahi Allah sai ya saka ma wallahi alƙawari ne na Allah ya zaka ne wannan na kawo shi a kutuba na yanke Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa lokacin da aka ci manzon Allah yana sallah a cikin dakin Kaaba ka gane manzon Allah gaye ne fararen kaya ne a jikin sa ya gyara gashin sa yana sallah a cikin dakin Kaaba na'am sai Abu Jahil ya tashi yake cewa man yazhab man ya kumi lazakar rajul fa ya sudo alaihi salata waye zai tashi a cikinku ya je ya ɓata wa manzan Allah rai ya ɓata masa sallarsa abdullahi bin zabari ya tashi shi cewa ana fikun bi zan yi sheku zan maku saboda tsagera ne duk maka ba wanda kai shi tsageranci ya sa aka ɗauko kwando bi ma'ana wato daro irin ƙato na masu suya aka je kwata aka ebo jini da ɗiwa na'am aka ebo suna aka yabo dukkanin abin da wato kwata take iba na jini aka tila ya zo tilawa manzon Allah akan sa dakin kaba in ni ne sai da karfi na kare amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da control control din Allah control din mala'iku control din tsarkin zuciya sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba ya tashi ya tafi da kafa ya tafi gidan babban sa Abu Talib yace ya am ya am yace na'am ya Muhammad yace undur kaifa fu'ila biya ya am Baffa ka gaya da aka cima mutunci kana raye? kowa na gadara da bafansa manzan Allah ya gadara da bafansa saboda mutum ne bafan an cima mutunci kana gani na'am ya ce man fa'ala bika ya muhammad haza wa ya aikata wannan abun ya ce abdullahi bin zaba'ar ya ce muje ya shiga gida ɗauko takobi ya ɗora takobin a wuyansa ya zare shi tsirara na'am fasalla saifahu almuntadiya ya zare takobinsa mai yanka ga yaujini na wuce ya ce muje muhammadu ya sa manzan Allah a gaba ya bi manzan Allah a baya ya sa shi a gaba kamar yaro ɗungwi-ɗungwi suka je ɗakin ƙaba na'am ɗakin ƙaba ya kasance matattarar shan giya na manyan masu kuɗin makka a lokacin yamma kowa ya taru duk makka an taru shugabanninsu gaba ɗaya suna kallonsa suka tashi za su gudu saboda jarumi ne mai kuɗi su ne makkan gaba ɗayan babba ƙuraishe ɗayan manzan Allah suna ganinsa za su gudu ya ce wallahi duk wanda ya gudu sai na sare markai ya ce muhammadu ina ke ya ce gashi nan ya ba ya am ya ce to ai ramukun gayya ya fi na gayya ciwo manzan Allah kafi karfin gayya a rama mutum daya kai ai kafi karfin mutum daya kaga wanda san darajar sa kaga wanda san darajar manzan Allah ba musulmi bane yace kai kafi karfin a cuce ka a rama maka kai da sai an yi gaba da taron gaba da dakin kaba yace duk wanda ya taka ya bar gunna ya cire markai yace aje a dauko daro daro na kazanta a kwata aka je aka ebo ya rika bunsu yana sai ya kama fuskarka sai ya zuba ma jini a fuskarka wa asa alahumul qaul ya ci musu mutunci sai da gama su gaba da yace muhammadu ranka ya huce manzon Allah ya farin ciki yayi dariya na'am yace tafi gida shi ma tafi gida manzon Allah bai kai ga shiga gida ba sai ga jibrilu a 150 ya kura malaji Allah ya yi farin ciki da abin da aka aikata arne ne kafiri ne aikata wannan ya ce wa hunyan hauna an wa yin auna an wa in yi hulikuna illa an fusa hunwa ma ya shurun manzan Allah ya ce wa hum aiku faru makkata hum ya suddunan nasa an ittibai ka ya rasulallah kafiran makka suna hana mutane su ba addininka na'am wa huwa shi kuma yan auna an hu'a ya taba'ada an kubulil islam yana nisata daga karban addinin musulunci Allah ya karba aikin da ya yi manzon Allah farin ciki ya kama shi yana tsammanin ayar za ta sa ya zama musulmi ya juya ya koma ya ce ya yace na'am ya Muhammad akwai wani abu ne yace nuzlat fikal ayatu Allah ya saukar da aya akanka yace ubangijinka ya gane nayi yace ya gane ya Muhammad ya Abu Talib yace to mecece ayar manzon Allah a ruwayar bai karanto ayar ba saboda Abu Talib balarabe ne sai fassara masa ayar irin fassara da nayi sai fashe da dariya manzon Allah ya kira shi musulunci ya fashe da waka ta larabci yana rarrashin manzon Allah yana tabbatar manzon Allah annabi ne yana cewa fasna yace wallahi wallahi lan yasilu ilayka bi jami'ihim hatta uwassila fi turabi dafina fasda bi amrika ma alayka gadadatun wa laqad sadaqta wa kunta qablu amina laula laula laula نعم لولا الهزار نعم لولا الملامة أو هزار مسب لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا لا إله إلا الله yace Muhammad yace na'am yace na rantsai da Allah bi jami'in idan da taron duniya za su taru akanka a cutar da kai lan yasilu ilayka abadan ba su taba safar jikinka bin manzon Allah inda yana rayi in an cutar da kai hata wasu da fitura bi da fina sai an jingina da ni a cikin kabari an rufe ni shine za a yi cutar da kai Muhammadu amma nan rai ba isa ba ai da kai ba makareci bane Muhammadu saboda me sun kira ka amini amintacce ne fa da autani fa za'amta annaka nasihi wa laqad sadaqta qablu wa kuntu qablu amina ai ada kai mai gaskiya ne gabanin wahayi ka ci gaba bas da bi amurka ma alaika gadadatun baka da laifin manzon Allah ka ci gaba da da'awa ka ci gaba da kiran mutane zan baka kariya iya mutuwa ta manzon Allah yace kai in wallahi ba dan laular hizara masabbatin ba dan tsoron cin mutunci da zagi ba ina mutu ina mutu a ce na mutu addinin yara lawajattani samhan bi zaka ai bi dinika yaqinan bihi ya rasulullah da ka same ni mai imani da addinin ka ya manzon Allah dan gaskiya ne wannan gudunmawar da ya bayar ka ɗauka a banza ne sabon manzan Allah imamu tumurzi rautar ruwaya ya ce hal yamfa'u a ba jahalin nasaratuka ya rasulallah gudunmawar da manzan Allah gudunmawar da abu jahil ya baka abu talib ya baka a duniya zai amfane shi a lahira ya ce nam ar ne ba manzan Allah gudunmawa manzan Allah ce kuma zai mar amfani a lahira kana musulmi kana munafiki wai kana ce musu arna wai ya cutar da manzon Allah don't take the action don't take the laws into your own hands abuna gwamnati ta dauki mataki duk wanda ya zagi manzon Allah kamar ya zagi utuku ne ba abin da ake masa a duniya wallahi tallahi in ka faranta wa Allah wallahi ba za ka ga walakanci a lahira ba ko arne ne manzon Allah ce ga taimakon da Allah zai masa yace ahwanu ahlin nari azaban yawmal qiyama yace Abu Talib babban nan nawa laula ana lakana fi darkil asfal a wata ruwaya ba dan ni ba ba dan abin da ya mun ba wallahi sai ya je kasan wuta za a saka shi amma saboda ni saboda gudunmawar da ya bani shine ahwan ahalun na ahalin nari azaban mafi karancin wanda za yi azaba a wuta duk duniya har tashin alkiyama duk dan wuta bai kai abu lai wato abu wato bai kai abu talif samun sauki a cikin wuta ba me yasa taimakon manzon Allah kawai agaji kana mutuncin manzon Allah yi a hakan yana kafirci kai kuma kana musulunci wato min alamatin nifaq an tajida anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam laysa lahu manzilatun fi qalbik alama ce ta munafurci baka da imani idan a zuciyarka baka da jin girma na manzon Allah zaka iya mutuwa dan manzon Allah mu siffar mu kenan mu mutu dan manzon Allah mu rayu dan manzon Allah duk abin da za a yi mu mutu da mu da iyalanmu a kare manzon Allah duk mai izgili yayi mu je lahira ka gani akwai kare yana cikin kutuba kare dabba Na'am, Ibam Ibn Hajar Askalani a cikin littafinsa Ad-Durru, na'am. Ad-Durrul Kamina. Ad-Durrul Kamila bi ma'ana zinare da aka boye shi a kwanso. Ibam Hajar Askalani ya kawo tarihi guda biyu. Ɗaya zan bayar saboda lokaci, me yake cewa? Yake cewa wani bai hude ba nasari. Ya tashi yana wa'azi, ana walima, a walima a mutanen Magor, a lokacin nan ‘yan ƙarni lokacin Magor fa. a lokacin magol mulkin magol suna walima a sojojin magol yana wa'azi a cikinsu yana daga hannu yana zagin manzan Allah yana cin mutuncin manzan Allah wai shi fasto na'am wani kare an sashi a cikin turke a turken a cikin sasari wuya da kafa karen yana jin sunan manzan Allah an cimar mutunci yayi kuka kana wato ja'alal kalbu yambahu yambahu yambahu ya ci gaba da haushi mummunan haushi mutane da suka ji sai suka dauka wai faston ne da yake daga hannu yake sa faston yake yi kare da ya ci gaba da zagin manzan Allah kare sai da Allah ya ba shi wata ƙarfi min indihi arsalallahu lil kalbi quwwatan min indihi subhana Allah ya sa masa wata ƙarfi irin ta rindinar Allah ya karya zaran ya ya karya sasarin ya cire ainihin turken da aka masa ya fincike shi yayi tsalle ya je dira akan wuyansa ya zare kuma kogaransa gaba ɗaya kace kace mika shi lahira wallahi tallahi ruwaya inji inji inji hajar al-asqalani yace sai da aka samu mutum dubu arba'in Na'am, arba'una alfan min jiyushin Mogol, aslamu lillahi azza wa jal. Mutum dubu arba'in suka musulunta a ciki saboda kawai izzar manzan Allah da sunansa. Bayan Allah, wannan ita ce amban da ya kamata. Akwai surikin annabi ma ta'o manzan Allah. Surikin manzan Allah sallahu Alaihi wasallama, Utubatu bin Abi Lahab, Utubatu bin Abi Lahabin, lokacin jahiliya ya auri ‘yar gidan manzon Allah Rukayya, da ya aure ta falamma ta al-islam lokacin da musulunci ya zo ya kore ta ya mata wulakanci ya je gaban manzon Allah ya ci mar mutunci ya tofa masa yawu a fuskarsa kai ka ji fa yawu yayi kaki ya tofa wa manzon Allah a fuskarsa manzon Allah ɗaya kai ya ce ya Allah Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik Allah ka aika masa karnuka daga karnukanka manzon Allah abin ya bata masa ya ce ka aika masa kare wato karnuka daga cikin karnukanka sahabbai ba su taba shi bane saboda silikin manzon Allah ne kara suka bar manzon Allah dauki action a kansa da ya tafi suka tafi a ranar za su yi tafiya za su tafi yaman kasuwanci da suka je yaman suka je bakin jeji za su yi bacci babansa abu lahabi na ce annabi annabi faɗan uwanka sirikinka ya ma mummunan addu'a wallahi in yi addu'a tana karbuwa sai ya nemi agajin ƙurashawa su kewaye shi aka kewaye gun aka yi kwanciya aka sa shi a tsaki aka sa raƙuma suka kewaye kar zaki ya zo ci masa wallahi tallahi zaki ne ya zo cikin dare ya rika shanshana su ɗaya bayan ɗaya in ya shanshana ka sai tsallake kan in ya shanshana tsallake yana zuwa kan sai ji ƙanshin an ci mutuncin manzon Allah ya cinye shi bayan Allah imaninmu shi ne mun yadda manzon Allah gaskiya ne duk wanda ya taɓa shi mu yi ƙashi lahira mu kuma rayuwar mu fansa ne gare shi sallallahu alaihi wasallama lallai fasto ya ci mutuncin manzon Allah a satin nan kuma malamai suna ta maganganu har wani munafikin malami akwai lahimin munafiki munafiki ne yana cewa yana ba shi kariya yana ba shi kariya yana nuna wai musulmai ne suka taba shi ba musulmin da yake zagin annabi isa ba wanda yake cin mutuncin annabi isa ko kiristanci saboda haka lallai bayan allah mu muna nan takwana ku gyara imaninku karka karkata zuwa ga wannan duk wanda ta manzon Allah ka mika shi lahira hukuncin ka in dai kai wa manzon Allah kara a duniya a duniya Allah zai ma kara wallahi har lahira aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati min kulli dhanbin qumu ila salatikum
أشهد أن لا إله إلا الله